أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zan mu ci gaba cikin karatu cikin littafin wannan mai albarka tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal mutaallim na al-imam ibn jama'a rahimahullahu ta'ala muna cikin fas wannan shine darasin mu na shidda muna cikin fasali na uku a cikin babe na biyu muna cikin babe na biyu cikin ladubban malami ba cikin shi kuma fasali na uku zan mu tashi fi adabil alimi ma a talabatihi mutlaqan cikin ladabin malami tare da ɗaliban shi mu'amalar da zai da su da ladabin da ya kamata a kiyaye a sake wa fi halqatihi da kuma cikin halka ta karatu me ya kamata a kiyaye dan saboda kamar yadda muka sani mu ilimin mu na addini ba kamar ilimi bane na tura da kwai ladubba wanda ya kamata a kiyaye da kwai dokoki da kwai abubuwa na kiyayewa wanda an kiyaye su ilimin zai albarka matukar ba a kiyaye su ba ba zai yi albarka ba don saboda ba mujarradin sanin ma'aluma ba ne zai sa ilimi ya yi albarka na musulunci dole sai an kiyaye ladabin shi na tura su ne wanda ba ruwansu mujarradin ma'aluma kawai ake bukata ba ruwansu da adab da akhlaka na ilimi ya ce huwa arba ashara nau'an nau'i guda arba ashara nau'an nau'i guda goma sha hudu ne al'awwal na farko cikin ladabban malami an yi kasu da bi ta'alimihim wa tahzibihim wajh Allah ta'ala an yi kasu da wajh Allah ya fuskanci neman yardar Allah bi ta'alimihim wajen karantar da ɗaliban shi wa tahzibihim da tsabtace su yayi dan Allah wa nashrul ilmi kuma ya kudurci watsa ilimi yaɗa ilimi wa ihya'i shar'i da ya rayar da shari'a wa dawamu zuhurul haqqi da kuma dawamar bayyana gaskiya wa khamulul batil da kuma rihe ƙarya yasa duka wannan azuciye shi wa dawamu khairul umma da dawama alkhairi ga al'umma bi kasratu ulama'iha da yawan watsa malamai duk wanda ke ƙoƙarin karantarwa to ya sa ƙoƙarin sa cewa malamai yake son kawwanawa da tabbatarwa wagati na musawabuhum da kuma ribanci ladan su ya samu ladan wanda zai karantar duk wanda ka karantar kana da ladan shi wa tahsilu sawabu man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim da kuma ya samu ladan wanda ilimin shi zai tarra su bayan su duwanda ka karantar shi ma karantar da wani ladan kana tare shi ma karantar da wani ladan kana tare da shi yace wa barakatu du'aihim lahu da albarka addu'a da zasu mishi wa tarahumihim alai da kuma neman mishi rahamar da zasu yi duwanda ya tuna malamin shi sai ya mishi addu'a ya mishi wannan rahimahullahu ta'ala to dan ya samu wannan ma ya karantar da al'umma wa dukhulahu kuma ya nemi shiga duka yana cikin adafi ne akan an yi kasuda wa dukhulahu fi silsilatil ilmi kuma ya shiga cikin silsila ta ilimi baina rasulullahi sallallahu alaihi wa bainahum tsakanin annabi sallallahu alaihi da tsakanin su duk wanda ke karantar da al'umma hadisan annabi to kamar dan aike ne tsakanin annabi da wannan mutanen yace wa idaduhu fi jumlatil muballighi wa hayyillah ya shiga cikin lissahin wanda suka isar da wahayin Allah da hukunce hukuncen shi fa inna ta'alimal ilmi dan saboda karantar da ilimi min ahammi umuri dini yana daga cikin mafi mahimmancin lamurra na addini wa ala darajatul mu'minin shine mafi girman daraja ta mummune gaba daya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa malaikatahu allah da mala'ikun shi wa ahlus samawati wal ard da wanda ke cikin samai da kasai hatta namalat fi juhuriha hatta tururuwar da ke ramunta yusalluna suna ta addu'a ala muallimin nasil khair ga mai karantar da mutane alkhairi duk wanda yake karantar da mutane alkhairi duk wata dabba duk wani kwari komai ba a hudda ba annabi sallallahu alaihi wasallam komai bai hudda ba suna ta yi mishi addu'a amma ya kasance alkhairi yake karantar da su ba sharri ba in sharri ne dai su yi ta la'anta shi yanzu yana koya musu falsafa wanda zagin Allah ne zagin manzon shi babu zancen ba ilimi ba ne wanda zai samu wannan addu'a ya ce la'amurka ina rantsuwa da wanda yake rike da rayuwa kama haza illa mansubin jasim wannan ba komai ba ne sai matsayi ne mai kabri wa inna lailuhu la fawzun azim samun wannan matsayin wallahi babban rabo ne ba karami ba na'uzu billahi min qawadihi muna neman tsarin Allah ya raba mu da yankewar wannan alherin wa muqaddaratihi da duk abin da zai dakusar da samun wannan ladan a ce dukkan wanda ke sama da ƙasa da tauraru da tsuntsaye da dabbobi komi hatta jamada suna ta nema maka gafara ba karamar rahama bace da alheri wa mujibatu hirmanihi wa fawatihi Allah kiyaye mu da abin da zai hana mu samu wannan abin da kuma kubucewa shi wannan na farko kenan asani na ladabi na biyu Allah yamtani amin ta'alimi dalibi li adami khulusi niyyatihi kada ya ki karantar da dalibi dan ya gani ya shi ba mai kyau bace babu ikhlasi fa inna husnun niyya marjuun lahu bi barakatil ilmi dan saboda kyakkyawan niyya ana mishi kaunarta dan albarkar ilimi ko da ya taho dalibi da manufar cewa dan in yi karatun nima in je mi ta gardama ko in yi karatun dan in je in zama nima na zama malami ko da ya zo da wannan muguwan niyyar kakkace banni koya mishi tunda da muguwan niyya ya zo ko ka sani kana da tabbas ka karantar da shi albarka ilimin zai ji irin wannan maganganun na magabata su dumda mishi zuciya shi ya koma ikhlasin ya zo qala ba'du salaf wasu daga cikin magabata suke cewa talabna al-ilma li ghayri llahi fa aba an yakuna illa lillah mun nemi ilimi ba dan Allah ba amma ilimin ya kiya kawai sai ya zama na dan Allah ma'ana niyya ta zo daga baya tilas kila ake cewa ma'anahu ma'ana shi fa kana aqibatuhu ansara lillah karshen shi kawai koma dan Allah ake yin shi wali anna ikhlasun niyya yace dan saboda tsarkake niyya law shuruda fi ta'limil mubtadi'ina da an shardanta shi cikin harkon wanda ake karanta ma ilimi yace fihi ma usrihi duk da wahala shi ala kasirin minhum ga diyawa daga cikin su la'adda zalika ila tafawitil ilmi da wannan zai badu zuwa ga rasa ilimi kasiran mai yawa minan nasa daga cikin mutane duka wanda yake karantar da yara yanzu makarantun yara yana ruwansu da ikilasi sun san ma don me suke yin abin ba su ma san me yasa aka sa su suke yi ba in sun koma hura zazzagin malamin ma su rika yi ya takure su ya hana su in ka ce ta wai sun yi ikilasi ba an karantar da su ba hakanan wasu manyan ma da yawa wanda farkon mutum yana harko harko ne bai nitsu ba cikin karatu yana da wuya ka sharɗanta mishi cewa sai yayi ikhlasi za a fara koya mishi lakin na shaykhu ya harisul mubtadi ala husnul niyya sai dai malamin yayi kokarin kwadaitar da mai fara neman ilimi akan kyautata niyyar bi tadrij da bi da sannu sannu kaulan wa fi'lan wajen hada da wajen aiki wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi ya karantar da shi bayan ya ɗebe kewa da shi bayan ya saba da shi ya zama jikin shi ya mishi rika mishi bayani akan abin nan kyakkyawan niyya annahu bi barkatu husnul niyya ya nuna mishi cewa da ke albarkar kyakkyawan niyya ne yana lurutbatul aliyya zai samu matsayi wanda yake madaukaki min ilmi wal amali na ilimi da aiki kuma zai kasance abinda mutane bamu abin nan ba sosai bamu gane sosai ba sai mu yi tunanin cewa samun manzila da martaba da daukaka ta Allah madaukin sarki yawan ilimi ne ko tarin shi ba wannan bane ba zaka ga wani a cikin al'umma ilimin shi bai kai na wani ba malaman shi suna a gari wasu diyawa amma kuma Allah maɗaukin sarki bai ba su ba yadda shi yake an hanar da al'umma kamar nashin nan mu ɗauki babban misali kamar Sheikh Jafar Mahmud Adam mu ga yadda darasa sukan shi da irin mukan shi suka watsa a ƙasashen mu to amma kuma a lokacin da yake yi da malaman shi suna nan da malaman shi wanda suke suna karantar da shi a jami'a ko wasu wanda suke na halka ma amma kuma ba a taba sanin sunansu ba ma me yasa abin da ya kawo mushi wannan kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya kawai ya ce wa faidul lada'ifu anwa'il hikam da kuma watsuwar mu duba ilimin shi in ilimi in tarin ilimi ne yake yawa ya zamana ya sa albarka da ɗaukaka shi dan ba malami ba ne ya dan kaga ba jahili ba ne masani ne amma aka bal ahmad dan ba ura mu ga ilimin da Allah ya bashi wa faidul lada'ifu anwa'ul hikam yace da kuma zubar da tausayi da kuma nau'i nau'i na hikima wa tanwirul qalbi da haskaka zuciya duka ana samun su ne da kyakkyawan niyya wa sharahi sadri da yaduwar kirji wa tawfiqul azmi da kuma da tawfiqul azmi da kuma tawfiqi na kullu niyya wa isabatul haqi da dacewa da gaskiya wa husnul hali da kyautata hali wa tasdidi fil maqali kuma da daidaita magana duk abin da zai faɗa yayi kokarin faɗin abin da yake daidai ba san ran shi ba wa uluwu darajati yawmal qiyama da kuma samun darajoji gobe kiyama wannan wajibi ne as na uku an yuragibahu fil ilmi wa talabihi ya kwadaitar da su akan neman ilimi da neman shi akan ilimi da neman shi fi aksaril awqati cikin mafi yawan lokuta bi zikir ma addallahu ta'ala lil ulama ya rika ambatar musu abinda Allah ya tanadan ma malamai min manazilil karamat na matsayi masabki na karamci wa annahum warasatul anbiya ya san cewa sanar da su cewa malamai magadan annabawa ne wa alama nabirin min nur kuma suna bisa mumbari na haske gobe kiyama ya gabe duhumal anbiya wa shuhada wanda annabawa da shahidai suna gurin su samu irin nasu wa nahawi zalika ba wai dan sun hisu ba da ma makamancin wannan ga abin da ya gangaro cikin farala ilimi da malamai min al-ayat wal akhbar na ayoyi da hadisai wal asar da asar wal ash'ar da waƙe na malamai akwai dan wannan littafi guda da na hada wanda wata ran mu ƙara zuwa mu karanta shi wanda ya hado ayoyi da hadisai da asar da waƙe duka wannan nau'ikan abubuwa guda hudu akan ilimi kuma masu yawa da dama na hada su guri ɗaya yana cikin majmu'un buhus ina ya ce wa yuraggibuhu ma a zalika ya kwadaitar da su da wannan bi tadrijin da bi da sannu sannu alama yu'inu akan abin da zai taimaka ala tahsilihi akan samun ilimin min al-iktisari akan takaitawa alal maisur ga abin da ya saukaka wa qadrul kifaya min ad-dunya daidai gwargwadon abin da ya samu na duniya wal qana'ati bizalika kuma kwadaitar da su akan su dangana da abin da suka samu na duniya an shagalul kalbi gami da shagaltar da zuciya bi ta'alluqu bi haka da saratai da duniya dan duk wanda ya ratai da duniya kan cewa sai yayi kuɗi sai yayi irin nawa ne sai yayi irin nawa ne ba za su gama ba shattani bainahuma wa galibatul fikir da kuma yawan tunani wa tafriqil himami bi sabiha da kuma watsa tunani dan saboda sababin duniya neman duniya ya hana mutum neman ilimi fa innan sirafil qalbi an ta'alluqil adma'i bid dunya yace dan saboda kautar da zuciya gami da ratayuwar kwaɗayin duniya wal iksar minha da yawaitawa wa ta'assuf ala fa'itaha akan bakin ciki ga abin da mutum ya rasa ajma'u li qalbihi shi ya tattaro mishi zuciyar shi duk wani abin da ya kubuce maka ka rasa ka tsaya kai ta bakin ciki kai ta damuwa wace wa arwahu li badani kuma shi ya samun kwanci hutu ga ganga jikin shi wa ashrafu li nafsi shi ya daukaka ga kanshi wa a'la li makanatihi shi ya daukaka darajar mutum wa aqallu li husadihi kuma shi yahi karanci ga masu mishi hasada duk lokacin da ya kasance abin da kasar rasa ba tsaya zaka ka taba dan kai taba ta lokaci da dogon tunanin da bacin ran ba komawa zai yi ba baka sa Allah ce to tunda wani ya bata rai bar a komo a bashi wannan abin ba zai yi ba wa ajdar li hibzil ilm kuma shi yahi dacewa shi yahi tabbatar da har da ce ilimi wa ziyadihi da ƙara ilimi in ya tsaya kullun yana cikin damuwar abubuwa na duniya bai da lokacin da zai karatu walizalika ya ce don saboda haka ne ƙallaman nalar ilma nasiban wafiran da wahala wanda ya samu nasibi na ilimi mai yawa illa man kana fi mabadi tasilihi sai wanda ya kasance a cikin harkon neman ilimin shi alama zakartu akan abin da na ambata min alfaqari na babu wal qana'a da dangana wal irada an talabi duniya da kauda kai gami da gami da neman duniya wa ardi halfani da kuma hajarta wadda take mai karewa wanda wannan duk wanda ya kasance cikin harkon ɗalibin neman ilimi abinda ko muke kasa haƙuri yanzu kenan da kaga cewa babu ta maka yawa baka da kaza baka da kaza kana ga wasu sa'anninka masu neman kuɗi suna da kaza suna da kaza sai ka ga cewa zuciyarka ba za ta iya ba mu mun tsaya kullum muna karatu an yi nisa an bar an tayi an bar mu wanda ko ba wannan bane duk wanda ya kasance bai biyo ta wannan marhalar ba to har abada da wuya zai zama na ya tattara ilimi a yanzu haka haliyan wanda yake kawo mu littattafan nan malam ahmad wanda yanzu haka ya mu ba da sautin kawo littattafai masu dama an yi lokacin da na dala arba'in bashi yake kawo shi na dala arba'in bashi yake kawo shi sai lokacin da na samu in bashi tun lokacin muna cesium sankiyam katirim da sauransu tun yana kawo littafin dala arba'in bashi muke da alaka da shi har yanzu gashi yana kawo na ɗarirra yanzu haka jiya sabtin da muka bashi da ta hanyar wani dan uwa ne da ya ce mana dukkan wasu littattafai masu yawa manya-manya da nake bukata ya rubuta mishi da na rubuta mishi muka tambaye wani sai kama ya jika 500 ta yi duka a kawo su jiya jiya na rubuta mishi su satin nan zai kawo su masu mujalladat mai yawa to ka gani in mutum bai yi hakuri ba wanda da can shi nafsin mutumin da yake kawo bashin na dala 40 yanzu yau shine zai kawo na jika 500 me ya kawo wannan hakuri haƙuri a cikin harkar ilimi kuma bayan shi akwai wani guda wanda shi ma ya ce mana zaɓo mashi littafi guda mafi girma wanda nake bukata muka binciko shi na aika mashi wani babban tafsiri ne muka aika mashi nawa ya kama shi ma jika gomiya tara jiya na aika mashi lamba mai littattafan ya aika mashi ma cikin satin nan zai kawo shi na haɗu wani don musu addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi ya kuma sa cikin mizanul hasanat insu ya sa albarka cikin abin da ya arzuta su da shi ya ce wasa ya ati fi haza nau aksar min haza fi adabil muta'allim ya ce bayani akan wannan zai zo cikin sama da haka a cikin ladubba na mai karantar ilimi arabi na hudu an yuhibba li ɗalibihi ma yuhibbu li nafsi kama ja a fil hadis ya soma ɗalibin shi kamar yadda yake soma kanshi cikin hadis kamar yadda zo cikin hadisi wa ya karahu lahu ma ya karahu li nafsi ya kima ɗalibin shi abin da yake kima kanshi ibn abbas yake cewa akramun nasu alayhi jalisi allazi yatakhadda riqabun nasu ilayya ya ce mafi karamcin mutane a wajena wanda zai taka wuyayen mutane ya zo wajena neman ilimi lawista ɗatu Allah ya kawo zubabu alaihi lafa'artu da na iya a ce ko kuda kai ya haushi da na aikata dan abokina ne cikin aikin alkhairi wanda nake karantarwa wa fi ruwayatin a wata ruwa yake cewa inna zubaba la yaqaw alaihi fa uzini kuda yana iya hawa kan shi inji kamar busa kaina ya hawaye cutar da ni yace wa yambagi ya kamata an yi atanibi masalihi dalib ya nura da maslaha ta dalibi wa ya'amiluhu bima ya'amilu bihi a azzu auladi ya mishi mu'amala irin mu'amala da yake ma mafi babban dan shi mafi kimar dan shi min alhunu na tausayi wa shafaqati da tausayawa alaihi a gare shi wa ihsani ilaihi da kyautata mishi wa sabri ala jafa'i rubbama wa kaminhu da haƙuri akan wani kuskure da wautawa da ya aikata ta wa naqasin la yakadu la yakhlu minhu insan da wani naqasin da dan adam bai kubuta daga gare shi da in sun mushe ta haƙuri wa su'i adabun da wani mummunan ladabi fi ba'dil ahyan cikin wani lokaci wa yabsudu uzrahu bi hasbil imkan ya shinhuda uzurin shi daidai gwargwado wa yuwaffiquhu ma azalika wa yuqifu ya tsaida shi ma azalika tare da wannan alama sadara minhu ga abin da ya zo daga gare shi bi nusihin da nasiha wa taladdufin da kuma tausasawa in yayi wani abun yayi kuskure dalibi ya sayo shi a jiki yayi mishi bayani cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali da tausasawa labi ta'anifin ba tare da aibatawa ba ta'assufin da cin mutunci qasidan bi zalika husnu tarbiyatihi duka wannan da zai yi dan manuhar kyakkyawar tarbiyyar shi gobe kai yayi wannan a cikin majalisi na karatu ya ganshi yana wani abin da ba daidai ba ya mishi magana kuma ya nuna mishi cewa bai kamata ba dan a wani majalisin kai ya kare ya ce wa tasini hulkihi da kuma gyara ɗabi'a shi wa islahi sha'anihi da kuma gyara sha'anin shi fa in arafa zalika idan ya san wannan li zaka'i saboda kaifin hankalin shi bil ishara da nuni fala hajata ila sarihil ibara babu bukata zuwa ga sarihin ibara ya mushi nuni wani yana dimi masalan inda in zai daga hannu zai gane ya kyale sai ya daga hannu ya kyale in kuma bai ya gane ba dole sai ya mushi magana sai ya yi ya ce wa illam ya faham zalika idan bai fahimci wannan ba illa bi sarihi ha sai da magana kyarar a tabi ha sai zo da ita wara a tadrij kuma ya kiyaye bi da sannu fit taladduf wajen tausasawa kada ya zamana da kyara ne da cin mutunci zai mishi wa yu'addibuhu bil adabi saniya ya ladabtar da shi dai da ladubba wanda suke daukakakku wa yahruduhu alal akhlaqil murdiya kuma ya zaburar da shi akan ɗabi'u wanda suke wanda suke abin yarda wa yusihi bil umurul urfiya yayi mushi wasiya da lamurra wanda suke sanannu alal awda'u shar'iyya wanda sun dace da wada'i na shari'a al khamis na biyar an yasmaha lahu bi suhulatil ilqa ya yi mushi sassauci da sassautawa ta wajen ilqa'in darasi fi ta'limihi wajen karantar da shi wa husnul taladduf fi tafhimihi da kyakkyawan tausasawa wajen fahimtar da shi yabi da sannu da sannu yadda zai fahimta la siyaman iza kana li zalika alhasan adabahu wa jawdatu dalabihi yace balle ma idan ya kasance ahali ne ga wannan dan saboda kyakkyawar ladabin shi kuma da kyakkyawar neman shi da yake mai kokari ne wajen neman ilimi to yi kokarin fahimtar da shi wa haruduhu ala ala dabd ala dabdul fawaid ya zaburar da shi akan kiyaye fa'idodi wa hifzun nawadir wal fara'id da kuma har da ce bakin abubuwa wanda suke sun taho a ranar aka ji su kamar yadda muke ta nasiha kullum mutum ya samu kayye wanda zai rika rubuta fawa'id shi abu ne wanda yake sananne a wajen malamai wala yadkhir anhu min anwa'il ilmi ma yasalu kada ya boye mushi wani abu na ilmin muka wanda ya tambaye shi wa huwa ahlu lahu matakar ya cancanci wannan tambayar da yayi li anna zalika rubu ma yushi sadar dan saboda na so diyawa zai sa mishi kewa a zuciya wa yunafir alqalbi ya gujar da zuciyar shi ta guje shi wa yursul wahasha ya sanya mishi ke wannan kewa ya tambaye shi akan wani abu ya ki bashi amsa ya nuna mishi cewa ba ya bashi ba wa kazalika la yurqi ilaihi malam ta'ala lahu hakanan kuma kada ya bashi abin da bai cancance shi ba in wani ilimi ne ya tambaya wanda ya san ba fahimtar shi zai yi kada ya bashi li anna zalika yubaddidu zinhu dan wannan zai daidaita mishi tunanin shi wa yufarriqu fahamahu kuma ya wawwatsa mishi fahimtar shi qala sa'alahu fa in sa'alahu dalibu shay'an min zalika lam yujibuhu idan dalibi ya tambaye shi akan wani abu bai bashi amsa ba wa arifuhu anna zalika yadurruhu wa la yanfa'u to ya sanar da shi cewa rishin bashi wannan ilimin dan zai cutar da shi ne bai amfanar da shi shi yasa ya ki bashi ba dan rawar ilimi ba wa anna man ahu iyahu minhu shafaqatan alaihi wa ludfin bihi kuma ya nuna mishi cewa hana mishi wannan ilimin da ya tausaya mishi ne da kuma tausasa mishi la bukhulun alai ba rawa bace yin mishi summa yuragibuhu inda zalika fil ijtihadi sannan kuma bayan wannan ya zaburar da shi akan kokari cikin neman ilimi wa tahsili wajen samun ilimi li ya ta'ahala li zalika wa gairu dan ya cancanci a bashi wannan ilimin da ma wani shi wa qadarwa fi tafsirin rabbani ruya an rawaito cikin tafsirin malami rabbani shine allazi yurabbin nasu bi sigari ilmi qabla kibariha wanda ke renan mutane da ƙananan ilimi kahin manya haka malaman tafsiri suke kashi akan fasa arrabbaniyuna su ne allazina yurabbuna nasu bi sigari ilmi qabla kibarihi suke renan mutane da karamin ilimi kahin zuwa ga babban shi kowa a bashi daidai abin da ya dace da shi ba wanda ya karhin kwakwalo shi ba asadis na shidda an yi harisa ala ta'alimihi yayi kwadai akan karantar da shi wa tafhimihi da fahimtar da shi bi bazil juhudihi da bada kokarin shi ta qaribul ma'ana lahu da kusantar da ma'ana gare shi min gair ihkisarin ba tare da yawaitawa ba la yatamil huzinu wanda kwakwalo shi ba zai ta dauka ba au basidin ko huda bayani wanda la yabdu hifzu wanda har da shi bata kiyaye wannan abubuwan wasu abubuwan kamar yadda muke tahiya da darasin sahih bukhari wasu abubuwan takaice su ne kawai muke ba dan su ya kamata a bada ba wa yuwadduhu li mutawaqqif az-zihni al-ibara ya bayyana ga wanda ke da tsayayya fahimta ya bayyana mishi ibara wa biwai hata su bi i'adatu sharhi lahu wa tikraruhu kuma ya lissafa mishi maimaita sharhi da kuma maimaita mishi karatun wa yabda'u bi tasdi bi taswir al-masail ya fara da suranta mas'aloli summa yudihu sanan ya waddaha mishi huddo mishi suhir bil amsala da misalai wa zikr dalail da ambatan dalilai wa yaktasir ya takaita ala taswir al-mas'ala akan sawwara mas'ala wa tamsiliha da misalta ta liman lam ta'ahal li fahamin ma akhazuha wa daliluha ga wanda bai canci bai zama na ahali bane ga fahimtar ma akhazikin mas'ala da kuma dalilinta duk wata mas'ala da zai kasance in masalan wasu dalibai ne sama sama kake ma bayani ba su bukatar kai ka ka musu dalilai da hujjoji da mai rauni da magawat kaza shi yahi inganci kawai ka mishi talhisin abin da yahi inganci kawai ka gaya mishi ba ruwanka da gaya mishi dalilai kamar yadda malaman fikihu suke mana kamar su ahadari duk abin da suke faɗa da dalilai da hujjoji amma da ke na mubtadi'ai ne suke ba ruwansu da kawo dalilai da hujjoji radda yayi karatu ya ga dalilai da hujjojin kuma ga su cikin mudawwalat muna gani wa yuzkaru bil wa yuzkaru adulla wal ma'akhadh lil muhtamilaha ya ambaci dalilai da ma'akhadh na mas'ala ga wanda ke iya daukanta wa yubayyinu lahu ma'anai asrar hikamiha wa ilaliha ya bayyana mishi ma'anonin asarar na hikimar wannan mas'ala da kuma ilalkinta wa ma ya ta'allaku bi tilkal mas'ala da abin da ya rataye ga wannan mas'ala min far'in wa asalin da far'i da asali wa min wahamin da fiha da kuskuren da aka yi cikin mas'ala fi hukumin cikin wani hukunci aw takharijin aw naqalun ko takharijin hadisi ko naqal bi ibaratin hasanatul ada amma da ibara mai kyakkyawar ba da sako da kyakkyawar ba da sako ba'ida an tanki su ahadin minal ulama ta yi nesa gami da zub da darajar wasu cikin malamai kamar nan muna kawo mazhabobin malamai da dama ka bi ladabi kan cewa nan mazhabin wani Allah mashi rahama da jin kai ba shi bane akan daidai amma ba ka cewa nan gurin wani yayi kuskure yayi banna yayi kaza wanda wannan cin mutunci ne ga malamai da zub da darajar su wannan mai yin wannan har abada karatun shi bai albarka wa yaqsudu bi bayani zalikal wahmu tariqan nasiha ya nufata da wannan bayanin da yake hanyar nasiha ce yake wa ta'arifin nuqulu sahiha da kuma karantar da su ciro labari wanda yake mai inganci wa yazkuru ma yushabihu tilkal mas'ala ya kawo abin da yake kamar yanzu mun gani cikin darasin mu cewa daga hannu cikin zuwa ruku'u da tasowa daga ruku'u an kore ma malik to amma bai tabbata ba daga malik hanyar da ta inganta ma zuwa ga malik cewa yana yi wanda ya kore mu shine ibn al-qasim babban dalibin shi Allah mishi rahama da jin kai ko malamai ba su tafi goyon baya a kan shi ba to kaga wannan ba an ce an ci mutuncin shi ba tunda bayyana abin da ya tabbata ne a cikin mas'ala wa yazkur ma yushabihu tilkal mas'ala ya ambaci abin da ke kama da wannan mas'ala wa yunasibu ha yake munasaba da ita ma yufariquha da abin da ya sha bambam da ita wa qaruba da abin da ke kusa da ita wa yubayyinu ma akhadha al-hukamaini ya bayyana inda aka riko hukunci guda biyu al-farqu bainal mas'alatayn da bambanci a tsakanin mas'ala biyu wala yamtani min zikir lafzatin kada ya hannu gami da ambatan wani lafazi yustahaya min zikir ha wanda ake jin kumya ambatan sha'adatan ga al'ada iza hatija ilaiha an an bukaci haka nan an bukaci wata kalma wadda dole sai ya ambace ta sai ya fassara ta ko da ta kasance kalma ce ta kumya to dole ne a matsayin shi na malami ya ambace ta walam yatumma tawdiha illa bi zikirha wadda bayanin kyarara ba zai huto ba sai an ambace ta fa in kana tilkinaya kamar yanzu kalmomi wanda a cikin darasin muqamat suna zauwa wasu kalmomin suna kawo su ne don saboda ka san fasara abin to wannan ba an yi alkunya ba don aka yi alkunya ko me aka yi har abada ba ka gane ba menene ake nihi amma dole in aka faɗi sai an haɗu sunan abu fa in kanatil kinaya tufidu ma'anaha amma ce in kinaya tana bada ma'ana a ɓoye abin wato hasil muktadaha tana bada abin biyan bukata yace tahsilin bayyinan kuma tabbatarwa da take bayyananna to lam yusarrih bi zikriha kada ya bayyana kyarare ambaci wannan abun kumyak bal yaktafi bil kinaya anha bariya wadata gami da kinaya gami da abun wa kazalika kamar yadda abubuwa da dama wanda suka kasance na rafas ne za a kasance ana ambatan su malamai suna ambata su da alkunya ba kyarar ba suke ambata su wa kazalika idza kana fil majlisi hakanan in ya kasance cikin majlisi man la yaliqu zikruha bi hudurihi wanda bai kamata a ambaci wannan abin ba in yana halarce li haya'ihi dan kumye shi da ake auli jafa'ihi ko dan wautar shi fayakni an tilka lafza bi ghairiha sai yayi alkunya gami da wannan lafazin ga wata ga wata kalmar daban in a cikin majalisin akwai wani surikin shi kalmomin da suka kasance na batsa ba zai ambace su ba nan gurin ina tuna lokacin da muke mukama a wajen malam Ahmadu akwai surikin shi shi yake jan bakin mukaman ma sarikin shi wanda ya arma ma ɗiye shi to aka zo wajen mukama take cike da batsa kumshe da shirme tsallake ta ake sai da nan sai a yi ta to kaga dole ne wannan baya kasance ba wanda ke arma da ɗiye shi yana jan baƙaƙen na batsa kuma yana fassara su yace wali hazihi ma'ani waqti lafil hali da wannan ma'anonin da kuma sabanin hali wallahu alam Allah shine masani warada fi hadisin nabi ya zo cikin hadisin annabi sassu a tasirihi tara wani lokaci annabi yake bayyanawa kyarara wal kinaya ukura wani lokaci kuma ya ce ya kawo kinaya kamar yadda mun yi bayani wata ran annabi alaihi salatu wassalam wanda wanda ba su san mu'amala ba ta shari'a da hukunci na musulunci su ce annabi ya haɗu kalma wadda take ta batsa akwai wani wanda ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni zanaitu na yi zina annabi sallallahu alaihi ce mishi kaza kai ya ce mishi eh ya ƙara ce mishi kaza kai ya ce sai da ya hudo mishi kyarara ya san cewa zina yake nihi me yasa dan nan haddi za a tsaida mishi a cikin haddi ba a kyalewa abu cikin shubha abu a kumshi aje a tsaida mishi haddi alhali ba zina bace yake nihi kyarara dan saboda ya tabbata cikin urfi na shari'a cewa kallo ana kiran shi da zina shafa ana kiranta da zina to in ya kasance wani abu ne cikin wa'annan yayi ya zoce ya yi zina aka je aka mishi haddi kaga an yi kuskure to sai kyarar annabi yake so a nan ya gayyaya mishi kyarar kaza kai ya bayyana mishi to nan gurin dole ne haka ne kuma a wajen alƙalanci alƙali babu wata alkunya dole kyarar ma musancan kunya a wajen alƙalanci wajen hukunci dan kauce ma shubuha wasu guraren kuma da ba a bukata ba sai muga annabi alkunya tahiyawa ko ina alkunya ce in ba nan dan daidaikun gurin ba asabi'u na bakwai idza faraga shehu min sharhi darsin idan malimi ya gama sharhi na wani darasi fala ba asabi darhi masail babu lahi ya geho wasu mas'aloli ta'allaqu bihi ala talaba wanda suke rataya gami da dalibai yamtahuni biha fahamuhum wanda zai jarrabu fahimtar su wa dabduhum lima sharaha lahum da yaga har da ce abin da zai musu sharhi faman zahara kenan a nan gurin tun a wajen malaman ma aka san abin da turawa suka sani evaluation a ƙarshen kur ana gama darasi a yi evaluation wajibi ne a yi binciken shin fahimtar mutanen sun fahimta ko bisa fahimta ba a ɗora a kan gaba mi za a yi sai dole sai an yi wannan to gashi malaman musulunci suka tabbatar da wannan ya ce faman zahara istihkam fahamuhu lahu bi tikrar al-isaba fi jawabihi shakarahu wanda a cikin su ya bayyana ya fahimta shi ta kyautata da aka maimaita mishi ya dace da wannan cikin ba da amsa to sai malamin ya yabe shi ya gode mishi wa mallam ya faham kenan wanda ya samo malamin ya yaba mishi wa mallam ya fahimu wanda bai fahimta ba taladdafa lahu fi adatihi to ya tausasa mushi wajen maimaita mishi in bai gane ba ta kai kai kuskure ba haka nan bane a'a ya maimaita mishi yadda zai fahimta wal ma'ana bi darhil masail yace ma'ana abin da yasa ake so a gefa mas'ala tambaya anna dalibu rubama istahaya min qawlihi la faham so da yawa ɗalibin zai ji kumiyar cewa ban fahimta ba cikin jama'a imma li dafa ikul fatil ifada dan yana nihin ya ɗauke ma malamin wahalan maimaitawa zai ji nauyin cewa duk an yi darasi yace ban gane ba a maimaita mishi zai ji nauyi amma an tambaye shi zai iya faɗi ala shekhu ga malami auli daqil waqt wa kuncin lokaci ai haya amin alhadirin ko kumiyar wanda suka halarto yana kumiyar wanda suka halarto sai ya ki bayyana cewa bai gane ba au kai la ta ta'akhkhar qira'atuhum bi sababihi ko kuma karatunsu ya yi jinkiri don saboda sababin shi duka wannan su sa ya ki bayyana amma in malamin ya tambaya da karan kanshi ya tambaya cewa kai wani kaza mi ake nihi cikin karatun nan zai fahimci cewa ya gane ko bai gane ba walizalika kila dan saboda haka ne malamai suka ce layan bagi li shekhi bai kamata ga malami ba an ya kula li ɗalibi ya ce ma ɗalibi hal fahimta shin ka fahimta illa iza amina min qawlihi na'am sai in ya amince cewa ɗalibin nan ba zai ce na'am ba qabla an ya fahimu kahin bai fahimta ba fa in lam ya'man min kadhibihi li hayawan agari in bai amince ba cewa zai mishi ƙarya dan kumiya ko wani fala yasaluhu an fahimi kada ya bincike shi gami da fahimtar shi an yi darasi cikin jama'a gaba ɗaya ce malam wani ka gane ca zai yi tunda shi ko bai fahimta ba ca zai e ya gane amma in ya san cewa ɗalibin nan bai da kumiyar da zai yi ƙarya ko kuma bai da jiji da kan da cikin jama'a ya ce bai gane ba ya san cewa ƙyarar haɗi zai dan ya san shi to yana iya tambaye shi ya ce li'annahu rubbama wa qafil kazbi bi qawlihi na'am so diyawa zai faɗa cikin ƙarya dan cewa zai na'am lima qaddamnahu min al-asbab dan abinda magabatar na sababba kumiya ko makamancin shi bal yadrahu alaihi masail ba kama zakarnahu ya geho mishi tambaya kamar yadda muka ambata cewa na me ake nihi da kaza fa in sa'alahu shaykhu an fahimi idan malam ya tambaye shi game da fahimtar shi fa qala na'am yace na'am fala yadrahu alaihi al-masail ba'da zalik kada ya geho mishi tambaya bayan wannan bayan ya ce wani ka fahimta ya ce na'am kuma ya biyo shi da tambaya kada yi wannan don saboda zai zahar karye shi cikin jama'a in karye ce yayi illa an yi stada ɗalib zalika sai in ɗalibin shi ya buƙaci haka lihtimali khajlihi bi zuhur khilaf ma ajaba bihi don saboda tana yiwuwa ya ji kumiya za a samu sabanin abin da ya faɗa na cewa ya fahimta sabanin amsar da zai bada wayan bagili shekhi ya kamata ga malami an yi amuru ɗalaba ya umarci ɗalibai bil murafaka fi durusi da tausaya ma juna cikin darasi kama sai a ti insha Allah kamar yadda zai zo wa bi i'adati shar'i ba'da faragihi da ko maimaita sharhi bayan ya gama fi ma bainahum tsakanin su li yasbuta fi azhanihim dan ya tabbata cikin kwakwalen su su je su rika muzakara tsakanin su kamar yadda kullum muke faɗa wani da wani da wani ungosa ɗaya su haɗu su rika muzakara fal ilmi bil rasu kama wartafa ilimi da darasi da muzakara ne yake tsayuwa ya tabbata malamai magabata ba ma wai ɗalibai ba hatta da malamai haka suke muzakara su alimamu shafi su alimamu ahmad zama suke bayan sun ba ma ɗaliban su darasin kuma tsakanin su su manyan su haɗu su rika muzakara ilimi wanda ya dace da su ya ce wa yau saka fi a fahimin kuma ilimin ya tabbata a cikin fahimtar su wali annahu ya husu mu alisti imalil fikir dan saboda muzakara tana zaburar da mutum akan amfani da tunanin shi wa mu'akhazatun nafsi bi talabi tahqiqi da kuma kama kanshi akan neman gaskiya neman tabbas akan menene abin da ake nihi da wannan kahin ya je wajen muzakara su ya san zai ja dan dalibin shi yana ja shi yana fassarawa dan uwan shi dole zai tabbatar da abubuwa kahin ya je wajen muzakaran nan tasu asamin na takwas wanda zan tsaya kan shi an yi ɗalibar ɗalaba ya nemi ɗalibai fi ba'adul auqati cikin wani lokaci bi i'adatul mahfuzat akan su maimaita abin har da cewa cikin ilimi mun san cewa akwai almahafuzat akwai abubuwan da wajibi ne har da ce su aiki wanda har abada na har da cewa an baka har da ce ba har abada baka samu ilimi ba masail dole wasu abubuwan na harda ne babu wata dabara babu wata makawa wa yamtahinu dabatuhum lima qaddama lahum min alqawaid muhimma kama qawaid yace kuma ya jarraba har da ce wasu gami da abin da ya gabatar musu na ka'idodi wal masailul gariba da mas'aloli wanda suke baki wa yaktabirhum bi masailin tanbi'u an asli qarrarahu kuma ya jarraba su da mas'aloli wanda suke bada suke bada labari game da asalin da ya tabbatar musu au dalilin zakarahu ko wani dalili da ya ambata wace famar ra'ahu musiban duk wanda ya gani ya samo ya dace fil jawabi cikin amsa wa lam yakhfa alaihi shiddatul ijabu shakarahu kuma bai boye mishi ba cewa zai tsananin jiji da kai to ya gode mishi ya yabe shi wanda ya ga ya samo ya dace to ya yabe shi in ya san cewa ba zai jiji da kai ba shi ɗalibin wa asana alaihi bayna ashabihi ya yabe shi a gaban abukan shi li yab'asuhu wa iyahum dan ya zaburar da shi da su alal istihad akan kokari fi dalabil izdiyad wajen neman ƙari wa man ra'ahu mukassiran wanda ya gani cikin ɗalibai ya takaita wa lam yakhafa nufurahu wanda kuma gujewa shiga karatu bata bayyana ba annafahu ala qusurihi to ya aibata shi akan takaitawar shi wanda ya gani yana yin retar kullum wajen zauwa karatu ba da shi ake fara ba ko kuma ana cikin karatu yana dimi to in ya san cewa ya tabbata a ilimi yana da kwaɗayin ilimin da in an mishi haɗa ba zai tsere ba sai ya rika ya mishi haɗa akwai wanda bai tabbata ba cikin ilimin dama marora maroran niyya ce da an mishi haɗa ya tsere to wannan ba za a mishi haɗa ba alƙaice dai ya san usulubi da sanin halin kowa yadda zai biya tahiyar da shi wa harradahu ala ulul himma ya zaburar da shi akan madaukakiyar himma wa nailul manzila da kuma samun matsayi fi dalabil ilmi wajen ilimi neman ilimi la siyaman in kana mimman yazidu ta'anif balle ma in ya kasance wanda aibatawa tana ƙara mishi nishadan nishadi wa shukur da yabo in bisadan shukur in bisadan yaban shi yana ƙara mishi shunhuda cikin karatun wai idu ma yaqdil hali i'adatuhu yaqtadil hali i'adatuhu ya maimaita abinda hali ya buƙaci a maimaita shi li ya fahimu ɗalibi don ɗalibi ya fahimce shi fahamar rasukan fahimtawa da take tabbatacciya fahimtawa da take tabbatacciya wannan abubuwan ha'yan uwa da suka shahi na ladubba na karantar da ilimi na ladubba na ɗaukan ilimi shine tura suka ɗauka suka sata suka tattara suka assasa ekol normal duk wanda ya je cikin ekol normal pedagogy su wani sociology su wane ne dukkan su ga baki daya cikin nan babu wanda zaka gani babu a cikin littattafan musulunci wanda kuma ka ƙara na tsakanin baturan da ya rubuta wannan da suke ɗauka masu darkin su da manyan malaman masu littattafan wannan wake gaba zaka ga wannan shekaru aru aru suke gaban wannan baturan da ya rubuta wannan abun duka a cikin littattafan musulunci ne duk wanda ya karanta at-tayyaratul fikiriyya alhadarar islamiyya zai san wannan duka ilimin muka galibin tura sun sace su ne a cikin na musulunci duka wannan a cikin pedagogy ta wannan ake ka pedagogy don sanyiman ta tura a ikon normal ake koya su siferiyar ce ko ta ƙasa ce wannan ita ce ma da mafi ƙarhi a cikin ikon normal karantar da ka yadda zaka mu'amalanci ɗalibi yadda zaka karantar da shi yadda zaka fuskance shi in fahimta ne da waye dukkan su wannan abubuwan wanda turawan kadai ya karanta ya je sai ta yaba musu yana kai wannan sun san ya kamata yana tunanin cewa a cikin musuluncin babu bai san ban babu don saboda bai karanta ba magana ce ta'anif aibatawa ta'anif da shi da ta'anib ɗaya ne a ta'anib da ta'anif aibatawa ne eh tab tafnit kamar fannadawa kamar kare abin laula an tufanni dun wanda baban annabi yusuf yake a dan ba ku ce ba na zo da abin da tsoho yake zawa da shi na ƙarshen rayuwa shine tafanit so babu mai magana Mm. kama ban gane ba suna tarawihi a ya raka abi ta tarawihin ta zama yin a kaka ba zai yi ba wannan ba zai yi ba wasu suna cewa za a yi amma hakikanin magana mafi inganci ba zai yi ba wannan nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara kuma kamar yadda muka yi nuni wancan yan uwa wanda suka yi kokari wajen sayar littattafan nan muna roƙo Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi shi wancan mai wajen na wajen 500 kin bai buƙaci ma ambaci sunan shi ya sharɗanta ka ambaci sunan shi ko da addu'a za a mishi Allah ya saka musu da alkhairi ya sa cikin mizanul hasanat din su سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله